صدري ويسر لي أمري وحلقت من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم ربي يسر ولا تؤثر إلهي نفرت أنس تجعني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنس ترفعني بها إلى سماء حفظك ورعايتك وعرفت نور تحصني بها والمنتمين إليه من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائعين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muka taru domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu mu da kuma lahiranmu musamman abin da yake da alaka da ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau da idan Allah subhanahu wata'ala za mu tashi a sabon babi in ban yi kuskure ba babin shine yake cewa باب ما جاء في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم babin nan zai mana bayani ne akan rini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake magashinsa mun yi wani abu shigen haka a hadisan da suke baya kawai dai malam ya ƙara kawo wannan ne ta hanyar sanya shi a matsayin kaman ta hanyar rinawa ta lalle an gane wannan kotu akan haka ne wannan babin aka yi shi hadisin yana farawa da kaman haka حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيب قال أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهر به قال لا يجني عليك ولا تجني عليك قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر لأن الروايات صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيبة وأبو رمسة اسمه رفاعة هو رفاعة بن يسري التيمي رواه الترمذي ma'anar wannan hadisin shine yana farawa da kaman haka haddathna ahmad bin mani babi na shida yana cewa imamu tirmidhi yake cewa malamin sa mai suna ahmad bin mani shine yayi masa wannan karatun wanda shi ma Ahmad bin Mani ɗin nan mun yi karatu a kansa a baya yana da malaminsa shi ma malamin ya yi masa karatu ya karantar da shi wanda malamin sunansa Hushain asalin wannan suna na Hushain ko ko cikakken suna na Hushain shine Abu Mugwiya Mugwiya As-Salma Al-Wasiti aka ce hafizi ne a gari na Bagdada ma'ana dai babban malami ne a gari na Bagdada sannan imam ne jagora ne fiqa amintacce ne sai dai matsalarsa guda daya mudallisi yana yin tadlisi mun riga mun yi karatu akan ma'anar tadlisi a baya tadlisi shine ka tsallake ka canza malamin da ya karantar da kai idan misali malam Abubakar ne ya karantar da kai sai ka tsallake shi ka ce a'a malam Muhammad ne ya karantar da kai to wannan tadlisi ne tadlisin hawa biyu ne akwai tadlisu shiyukh akwai tadlisu taswiya a nan ba su yi tafsiri ba sun dai ce mudallis ne yana yin tadlisi asha na sana ya yi ya rayu tsawon shekara tamanin shi ma ya samu ne daga wurin malaminsa wanda sunan malamin shine malami na gaba wanda yake abdulmalik bin umair abdulmalik daga umair shi ma mun yi karatu a kansa a karatukan da muka wuce a baya shi ma ya samu daga iyad bin laqid wanda yake shine malamin nasa shi ma iyad bin laqid mun yi karatu a kansa cikin karatukan mu da suka gabata yace akhbarani abu rimsa shi ma abu rimsa mun yi karatu cikin hadisan da suke gaba suke baya kai hadisai na ganin kaman guda biyar haka da suka wuce qala abu rimsa yake cewa أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي نازو ورن منزن الله صلى الله عليه وسلم تاردني أكوي إنكر من يارون فقال sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da ni ibnuka hadha wannan dan karamin yaron danka ne fa qultu na'am sai ce eh ashhadu bihi zan yi shaida ma akan sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yajni alayka wa la tajni alayhi ma'ana ba za a daura maka laifinsa ba kamar yadda shi ma ba za a ɗaura masa laifinka ba. Wannan wata ƙa'ida ne tasu ta larabawa a wannan lokacin, wanda Allah subhanahu wata'ala ya yaki wannan al'adan ko ya sanya ta cikin alkur'ani mai girma, cewa idan yaronka ya yi laifi, to ba shi ba, baban ma ya ja mai. An gane? Allah ya fi mana Allah ya kare mu kamar yanzu a ce yaron mutum ya yi sata to laifin hukunta yaron laifin ba zai tsaya a kan yaron shi kaɗai ba sai a ce waye baban shi sai a ce malam wani to sai a kama yaron a kama baban hakanan da baban zai yi laifi to laifin nan ya shafi baban kuma ya shafi zuri'an shi to musulunci sai ya yaka wannan al'ada ko wannan ɗabi'a domin muguwar ɗabi'a ce domin kana zaune a gida ai kamar yadda hausawa suke faɗa ne ka haifi yaro ne baka haifi halin shi ba kuma ko yawan abokai da yara suke da su sai ya canza ma yaron ka ɗabi'a kai ka yi iyakan ƙoƙarinka na ka ba shi tarbiyya cuɗanya da yake yi ko mu'amala da yake da yaran anguwa zai iya zamantowa sun gurɗata shi kenan kawai kana cikin zaman zaman ka a gida sai ga yan sanda sun zo sun kama ka in ka lura har yanzu a Najeriya ana irin wannan dokan ko in yaro ya gudu sai a kama baban kuma ba ta ake yi ba in yaro ya yi laifi ya gudu sai a kama baban sai a ce in an kama baban dole yaron zai fito to irin shigen wancan al'adar ce da musulunci ya yaka musulunci ya sanya maka wannan a cikin alkur'ani mai girma inda ya ce Allah ta ziru wa ziratun wizra ukra ya ƙara maimaita maka ya ce wala ta ziru wa ziratun wizra ukra laifin wata rai to ba ta shafan wata rai sai dai musulunci ya yi istisna akwai wani wuri wanda laifin da mutum zai yi zai iya naso ko na ɗaya musulunci ya ce idan mutum ya rasu sai iyalan shi suna ta yin kuka suna cewa wayo Allah mun shiga uku mun lalace tilla baba ya rasu to matsala ta zo wurin domin a wurin kenan suna kokarin su mai da shi kaman shi ne yake yi musu ba Allah ba musulunci ba ya hana azub da hawaye ba ne a'a musulunci irin wannan suratan ne ya hana an gane ko domin in za ka iya tunawa wancan hadisin da ka haddace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sayyid Ibrahim ya rasu dan autan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai manzon Allah ya zub da hawaye ko har wanda daga cikin sahabba ya ce ah ya rasulullah hadda kai ya ce a wani ai ido dole zai zubar da hawaye kuma zuciya tana jin zafin rabuwa da wanda take so sai dai wala naqulu illa ma yarda Allah ba za mu taɓa faɗan wani abu ba aha sai abin da zai yarda da Allah an gane wannan saboda haka ba laifi bane in ka rasa wani wanda kake so ka zubda hawaye kai kukanka kai rakinka amma wannan wayo Allah ka shiga uku ka lalace yau wa zai baka abinci wa zai lura da kai menene hanyoyin samun ka shikenan sun toshe to nan ne matsala yake aka ce wannan maganar da mutum yake yi sai a tayar da wannan mamacin a ce gashi can abinda ƴan uwanka suke faɗa a kanka dama kai ne kake musu ba Allah ba Allah ya fi mu sai wurin istisna'i na biyu mutum ya koyar da wani sabon Allah misali mutanen garin nan sai a ce ba su iya shan giya ba kawai sai wani mutum sai ya zo sai ya ce musu ai kun ga wannan ita ce ake kira giya kaza da kaza in mutum ya sha zai manta damuwarsa ai da ma haka ake rudan masu shan giya sai ce in mutum ya sha wai zai manta damuwarsa na wannan lokacin su ma suna faɗa na wannan lokacin da ta saki mutum duk wahalhalu kuma sai ya ƙara dawowa to mutanen garin sai su ma suka ɗauka to duk mutumin da ke garin nan idan ya sha to za a rubuta ma wannan mutumin zunubi domin shi ne ya koya musu shi ne wancan hadisin da ka haddace manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa man sanna fil islami ya zo da ruwayoyi ko kala biyu ɗaya ruwaya yake cewa man sanna sunnatan hasana shi ka rike man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ɗaya ruwayan nake so na kawo kan iskeri ita ce man sanna fil islam sai da manzon Allah ya ƙara cewa cikin musulunci ake magana ba wajen musulunci ba man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah ma'ana shine duk wanda ya sunnanta wani aiki aiki nagari ɗayar ruwan shine a cikin musulunci falahu ajruha za a bashi ladanta da kuma ladan duk wanda ya kalla yayi koyi da kai har zuwa tashin kiyama ko mutane nawa ne suka yi koyi da kai kan wannan aiki na alherin to za a ba su ladan da za a ba su kai ma za a ba su kamar misali a ce kai ɗabi'anka ne duk ranar juma'a in ka zo duk butocin masallaci sai ka zuba musu ruwa ba wanda ya sa kai ka rika yi shikenan bayan rasuwanka shikenan ko kuma kana ma da rai kafin ka zo ka zuba sai ka tarar da wasu sun zo sun zuba da kayo sammako sai ka zo ka tarar da wasu sun zuba to duk da wannan sammakon da suke yi maka ladan da za a ba su ha kai ma za a ba domin kai ne kan kai ne ka fara yin wannan aikin su ma suka gani suke dabbakawa daga nan har zuwa tashin kiyama matukar wannan aikin za a ci gaba da yin sa don Allah ba wai don neman suna ba Allah zai ba wannan mutumin na farko lada haka nan da wasu mutane daga wani gari za su zo garin su ga ana yin wannan aikin su ma sun ce to ai wannan abu ne mai kyau da mun koma garin mu ma za mu rika zubawa domin mu sauƙaƙa wa mutane ko muna samun lada shi kenan su da suka je can garin suke yi za a ba su lada haka nan lada za a ƙara ɗibowa kutankwacin ladan da aka ba wa'ancan mutanen a ƙara baka haka abin da za a karaɗe jihohin najeriya gaba ɗaya a ce silan abin daga wannan wurin naka ne duka mutanen da ke aikata wannan aikin komin yawansu allah zai baka ladansu ba tare da an rage musu ladansu to haka abin yake wanda ya sunnanta ya koya wa mutane wani mugun aiki na zunubi za a bashi ladan wan za a bashi zunubin wannan aikin haka nan za a bashi zunubin duk wanda ya koyi da shi kan wannan aikin misali yanzu kabila ba shi bane farkon mutumin da ya fara yin kisa a duniya ba inda ya kashe dan uwansa habila ba to yanzu duk mutumin da ya kashe rai ba da wani haƙƙi ba na addini so za a ba shi zunubi kamar yadda za a ɗiba kwatankwacin wannan zunubin zunubin kisa a ƙarin narka wa ƙabila domin shi ne ya koya wa mutane a han kisa hakanan duk wanda ya koya wa mutane wulaƙanta ko zub da mutuncin gidan annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ko taɓa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama shi ma za a rubuta masa zunubi hakanan za a rubuta masa zunubin wanda suka yi koyi da shi ban sani ban ana dan ganewa kaɗan kaɗan to wannan wuraren shine addinin musulunci yayi istisnai akan wancan Allah taziru waziratun wizra ukra ko kenan an ƙara yin istisnai daga cikin wancan ayan da Allah subhanahu wataala yake cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa an gana wannan ko shine to wannan yana daga cikin abin da shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa domin a yaƙa wancan fahimtar dai shine yace la yajni alayka wala tajni alayka ba za ka yi laifi ba kai baban a zuwa ɗaura ma wannan yaron kamar yadda wannan yaron ba zai yi laifi ba a zuwa ɗaura maka an yaƙa wancan fahimtar ko ba a yaƙa ba an yaƙa Allah ya yaƙe ta Qur'ani ko bai yaƙa ba ya yaƙa wannan nuna wa mutane ko da zaka ce kai baka aiki da hadisi kai dan Qur'aniyun ne kai dan kalakata ne Allah ya ce ba za mu baka ba muna nan sai mun sa mata ko ina ka ga yadda ayoyin mu shi Allah ba ruwan shi shi sa duk wani abu sai ya sa a Qur'anin ko da ma zaka zo ka ce a'a kai baka aiki da hadisi Allah ya ce to gashi na Qur'ani sai kai aiki da shi dole Allah ya yafe mana shi yasa hadari ne babba mutum ya ce shi ba ruwan shi da hadisi hadari ne babba mutane ne suke ganin shi kaman wasa amma ba su san girman hadarin sa ba domin Allah subhanahu wataala ya ce Allah subhanahu wataala yake faɗa cewa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ko duka kanwa ake magana wannan kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan Allah ya ƙara maimaitawa yace wa anzal wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka ya kai annabi na sallallahu alaihi wa alihi wa sallim da wannan alqur'anin ne domin kai wa mutane bayanin abinda alqur'anin ya kunsa kenan ba a cikin aya bane kenan bayanin yake ko a matsayinsa na wanda zai fahimci sakon Allah na farko shine zai maka bayanin abinda sakon yake shi yasa zai ce maka kaza za a yi kaza ba za a yi ba in an zo a lula nan za a wanke nan za a sha ba nan za a yi kaza ko domin idan ka duba qur'ani gaba daya ba za ka ga inda aka ce a cikin alula ai shafan kunne ba ko za ka gani ne a cikin qur'ani gaba daya za ka ga inda aka ce ai kuskuren baki ko a shaka ruwa ba za ka gani ba to waye yanzu zai mana bayanin yanda ibadan nan take shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a kawo buta ko in aka kawo buta sai ya ce ga yadda alula take sai ya kwatantawa mutane yadda ake yin alula a ga ya wanke hannu ya yi kuskuren baki ya shaƙa ruwa ya fyace ya wanke fiskansa ko ya wanke hannunsa ya yi shafan kai ya yi shafan kunne a ga ya wanke kafarsa domin mene shi ne yake da alhakin yi wa mutane bayanin saƙon da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi shi ya sa a cikin zakka ba ya ka taɓa ganin da Allah subhanahu wata'ala ya ce in zakkanku ta kai hauli kuma ta kai nisabi ba gaba da ya ƙur'ani ko kawai za ka ji Allah subhanahu wata'ala yana cewa ne wa aqimu salata wa atu zakka ko sai a lissafin kayan noma shi za ga Allah subhanahu wata'ala ya ce wa atu haqqahu yawma hasadih ku ba da zakkan kayan noman ku lokacin da kuka girbe shi to an faɗa lissafin ba faɗa lissafin ba kenan yanzu alhakin wane ne yawa mutane bayanin abin da Allah yake nufi sai a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan duk wanda ya ce ba zai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ya gane addinin sa kenan shirme zai ta yi ko a aikin hajji za ka ga Allah subhanahu wataala yana cewa ne alhajju ashhurun ma'luma fa man farada fihi innal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj ko ba haka ba sai ga can Allah subhanahu wataala ya ce aikin hajji an faranta shi ne akan ku shi ma liman istata'a ilayhi sabila walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila an faɗa rukunai an faɗa makamat inda za a tsatsaya an faɗa wurin jamra an faɗa an faɗa tsayuwa a arfa ba a faɗa ba wane ne yake da alhakin wannan shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam azumi Allah subhanahu wataala cewa yayi ko wa kulu washrabu a tukunna يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات يتي دومم أتن ياتي شهر رمضان الذي أنزل فمن شهد منكم الشهر فليصمه آية كاجا أنت وتا ديني ووتا بيو to yaya za a fara daukan azumin Allah subhanahu wataala a Qur'ani cewa yayi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl Allah ya ce ku ta cin abinci ku ta shan abin sha wai lokacin sauri kenan ba ku ta ci ku ta sha har sai kun iya bambanta farin zare da bakin zare ta yaya zaka iya kenan sai rana ta fito ko ba haka bane sannan ya ce sun ma'atin musu ya mai lallai sannan a cika azumi zuwa cikin dare zuwa dare ta kenan yaushe ne lokacin buɗe bakin kenan alhakin wane ne yanzu yawa mutane bayani alhakin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallama sai ya ce maka lokacin sahur yana farawa ne da kaza har zuwa lokaci kaza alfijir na ketowa shi kenan lokacin sahur ya ƙare an hutar da al'umma ko ba a hutar ba sai ya ce lokacin buɗe baki yana yi ne da zarar rana ta faɗi a kira sallan magriba lokacin ne za a yi buɗe baki an hutar da al'umma ko ba a hutar ba wanda ya ce ba zai yi wannan ba waye wahalar kan shi sannan kuma sai mutum ya je lahira sai ya tarar da katotuwar matsala domin Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin Qur'ani ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya yi wa annabi na biyayya to ni yawa biyayya ban sani ban ana ɗan ganewa kaɗan kaɗan kenan haɗari ne al'umma mu rika cewa ba za mu yi aiki da hadisi ba mu kawai sai ƙur'ani duk wanda ya ce haka to ya ɗauko makan shi gammo na ɗaukan gidan wuta kawo ga mutum kenan shi ya ɗauko makan shi wahala ko ba haka ba Allah ya yafe mana Allah ya kare mu shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yi wannan bayanin karra kaga an kashe wannan rigimar kenan qala yace wa ra'aytu shayba ahmar wa ra'aytu shayba ahmar sai naga furfuran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an rina ta ta zama ja domin lalle ne ai yanzu ko mutanen ma ita da tawon mu za ga sun shafa wani abu a gemunsu sai ga gemun yayi wani iri ko wani jajaja haka ai lalle suke shafawa to yanayin yadda kaga wannan lallan yayi jajaja haka to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashin nasu wannan hadisin Abu Dawud ya ruwaito shi kamar yadda Imam Tirmidhi da Nisa'i suka ruwaito shi a to haka dai mun riga mun yi bayani akai Abu Isa yana cewa Abu Isa lakabi ne na Imam Tirmidhi ko duk wanda yake bin hadisai ya ji an ce qala Abu Isa to abinda ake nufi da shi shine qala Imam Tirmidhi domin sunan shi kenan yana daga sunan shi kenan Abu Isa Tirmidhi ah yace hadha ahsanu shay ruwa fi hadha al-bab yace to wannan shine mafi ingancin hadisin da aka ruwaito shi a wannan babu an gane wannan ko shine mafi inganci ma'ana wannan hadisin yayi bayani irin kalan da gashin annabi farin ya koma domin inda abin yake kamar yadda zamu zo a gaba shine ya gashi nan ma ya kawo yace li anna riwayatu sahiha annahu sallallahu alaihi wasallama lam yablugha shayba yace domin riwaya ingantacciya shine gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kansa ba wai ya zama fari fat bane Koma da ke tare da mu a yanzu ai mun karanta a baya cewa furfura farin gashin da ke kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwara nawa ne sha hudu wani malami ya ce dai ba su kai ma ashirin ba ko to idan aka ce furfuran da bai kai ashirin ba to menene za a tsaya har wani cewa sai an rirrina shi an yi wannan an yi wannan an gane to shine rigimar cewa ai farin gashin da ke kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwarori ne kuma suna daga daidai wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake raba gashin to da ka za a gan su to da ka yake magana kan cewa wannan shine mafi kyawun hadisin da aka ruwaito shi a wannan babin domin yayi bayani filla filla Allah ya ba mu ikon gyarawa a hadisi na gaba cewa ya haddasna Sufyan bin Waqi' qala haddasna abi an sharik an Usman bin Mawhab qala ila Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu hal khadaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rina gashin kansa kuwa da lalle qala na'am qala abu isa wa rawa abu awana hadha al hadith an usman bin abdullah bin muhab fa qala an ummi salma ma'anar wannan hadisin shine haddathna sufyan bin waki sufyan bin waki mun yi magana akan sa a baya yace qala haddathna abi shi ma baban nasa mun yi magana akan sa an sharik ya samu daga malaminsa wanda yake sharik ne an usman bin mawhab ya samu daga usman dan mawhab usman dan mawhab shine ba mu taba haduwa da shi ba usman bin mawhab asalinsa yanda yazo a ruwayar kamar yanda imam tirmidhi zai gyara mana a gaba shine usman bin abdullahi ne bin mawhab kina ana wurin an tsallake sunan babansa aka kawo wancan suna na gaba sunan kakansa kenan ko kamar yanzu ni maimakon ka ce Mahmud Muhammad bin Yahya sai ka ce Muhammad Mahmud bin Yahya ka ka tsallake sunan babana to shi ma wannan abin da ya faru kenan shi yasa aka ce as-sawab daidai shine Usman bin Abdullah bin Mawhab kama sarahal musannaf fi ma ba'd kamar yanda shi musannaf ya littafin zai gyara mana a baya at-taymi mutumin taymi ne at-tulayhi maula ali talha bararran bawa ne yantaccen bawa kenan na Ali Talha almadani mutumin Madina ne al-A'raj gurgu ne yana da matsala a kafarsa amma wannan gurguntakan tasa ya sa ya tangwashe kafa yana tabara ya sa bai sa ba kina me yayi ya tashi ya nemi karatu shi yasa ba ba hujja bane dan mutum yana da nakasa a kafarsa ya tankwashe kafa ya zauna a titi yana bara ba karantarwan addinin mu bane an gane wannan nakasa ba kasawa bane kullum ku rika gaya musu wannan nakasa ba kasawa bane manya manyan malaman duniya in ka tsaya kalle sai ga tare da su akwai wani nakasa ko dai a ƙarshen rayuwa ko gutun farkon rayuwa ma Allah ya ba mu ikon gyarawa yayi karatu wurin babban malami babban sahabi wanda yake shine Abu Huraira yayi karatu wurin Ibn Umar ka gani duk da yana da lalura a kafa bai hana shi tattakawa ba lungu-lungu, saƙo-saƙo wurin manya-manyan malamai bai yana ɗaukin karatu. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Ya bi wasu sauran sahabbai ma dai da yawa kamar yadda shi ma ɗalibai da yawa sun zauna a gaban sa sun yi karatu cikin su har da shu'uba. Imamu shu'uba kuma ba karaman malami bane. Ka gani idan har kai karatu wa'inda baka taɓa tunanin za su zo su yi karatu a wurin ka ba za su zo. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Allah ya ba mu ikon gyarawa. Kala ya ce, ila abu huraira an tambayi abu huraira alqadaba rasulullah sallallahu alaihi wa sallama shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taba yin lalle akan farin gashin nasa ya taba rina gashin nasa qala na'am yace eh qala abu isa abu isa yace warwi abu awana hadha alhadith an usman bin abdullah bin muhab wa qala an ummu salma yace an ƙara ruwaito wannan hadisin abu awana abu awana wannan hadisin ta hannun usman bin abdullah bin muhab sai ya ce an ummi salma ya samo shi ne shi kuma daga hannun ummu salma kenan wannan ruwaya in ka lura an karɓo wannan hadisin wurin sahabbai guda biyu sahabi na farko abu huraira sahabiya ta biyu ummu salma ko kenan yayi ruwaya wurin malamai guda biyu ya je wurin abu huraira ya samu wannan karatun kamar yadda ya samu wannan karatun kuma a hannun ummu salma wace ce ummu salma matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka kalla iyalan gidan manzan Allah sun mana kokari sosai duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa sun kiyaye duk abin da ya aikata a gida sun kiyaye sun sanar da al'umma ko hatta ma bacci yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kwantawa bacci sai da aka ruwaito mana ta hannun iyalansa ko yanayin ruwan da yake isan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanka na addini sai da aka ruwaito mana gudun ma wai kada al'umma su zamanto suna barnar ruwa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wanka na addini da mudin nabi kwara hudu wannan mudin nabi da ake auna sadakan koyo din nan ko zakan konan nan to cikin shi kwara hudu da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin wanka na addini wankan janaba komai sai da aka kiyaye mana amma yanzu mutanen mu Allah ya yi mana an ce wani wani ma da bokiti bi yake yi kaga wannan sai sai a nuna masa inda riba Kaduna take ko to je kawai Allah ya yi mana kaga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi kokari sosai Allah ya saka musu da alheri Imam Bukhari shi ma a littafinsa ruwayan Ummu Salma ya sa a cikin littafin nasa. To, shi kenan. Za mu je hadisi na gaba. Hadisi na gaba yana farawa da kaman haka. Yana cewa, Haddasna Ibrahim bin Harun, kala an ba'ana an nadru bin zurarata, an abi janabin, an iyad bin laqis, an al-jahdamati, imra'atu بشر بن قفاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفس هو ينفض رأسه وقد اكتسل وبرأسه رجع من هناء أو قال رجع شك هو شك في هذا الشيء ma'anar wannan hadisin rawahu tirmidhi ma'anar wannan hadisin shine haddathna Ibrahim bin Harun ba mu taba karo da Ibrahim bin Harun ba asalin sunansa shine Ibrahim bin Harun al-Abidi az-Zahidi mun yi karatu kan wannan ko abidi ne zahidi ne duka sunayen sufaye ne ada ba mu wuce kawai ko sudukun mai gaskiya ne fika ne amintacce ne kuma rawa an hatam bin Ismail yayi ruwaya yayi ruwaya ko ya koyi karatu zamu ce wurin hatam daga Ismail wa khalqun kuma ya manya manyan malamai kamar yadda imamu tirmizi ya yi karatu a wurinsa ya ce shi ma ya samu ne wurin malaminsa wanda yake nadir bin zurara nadir bin zurara asalin sunansa shi ne abdulkarim al-zahali al-kufi mutumin kufa ne aure da zahabi fi du'afa imamu zahabi ya kawo shi a cikin masu rauni wal maturukin da kuma wanda aka daina karban hadisin su imamu zahabi yana cewa innahu majhulun ce ba san takamaiman shi ba san shi ba وقال ابن هاجر ابن هاجر yace mastur shi ma dai majhul din ne yana tabaka tasi'a yana daga tabaka na tara ba san shi ba an abi janabin an samu daga abi janabin shi ma malamin naku kenan abi janabin shine yahya bin hayya al-kalbi muhaddithun mashhurun yace babban malami ne akwai hadisi da yawa wurin shi wa rabbama da'afuhu likasrat tadlisi wasu malamai sun ce da ifi ne yana da rauni saboda yana da yawan tadlisi a wannan tadlisin ba matsala ne ko ina akwai bukatun mu ma mu kiyaye inda ka koyi karatu ka kiyaye inda kake koyan karatu ko ba haka ba Allah ya fi mana ina san kai yanzu ba za ka je ka ruwaito hadisi ba amma dai da haka kiyaye maganan ko Allah ya fi mana irin wannan ilimin ne za ga lauyoyi suke amfani da shi irin wannan ne idan ka zo yin statement ɗinka sai ka yi statement da farko da ka ƙara zuwa sai ka ƙara canzawa sai sai kana da matsala ko ba haka ba irin irin ka'idojin nan ne ai irin wa'annan wuraren ne suke da ɗaukar ilimin su ai ba ya fiye mana ya ce ya samu karatun sa ne shi ma daga iyad bin laqid iyad bin laqid mun yi magana a kansa hadisin da ya wuce ma yana da gaske al-jahzamata al-jahzama sunan wata mata ce sahabiya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza mata suna saboda sunan bai dadi ba ko in kace jahaza mata sunan ba dadi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza mata suna sai ya ce daga yau sunan ki Laila an gani ko yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma al'umma cewa karka yadda ka sanya wa yaranka mugun suna domin wannan sunan zai yi tasiri akan yaranka kamar yadda kai ma da hankalinka ake jan kunnen ka kakka yadda mutane su raɗa maka wani mugun suna ko domin idan aka raɗa maka wani mugun suna sunan nan zai yi tasiri a kanka daga cikin sunayen fada ake raɗawa mutanenmu akwai wani washi devil wanda idan ka mai da shi zuwa hausa shine kamar kace shedan kuma shi na ka kira shi ko a jikinsa ko a jikin shi kuma yana da babban suna fa sunan sahabin annabi yake da shi umar mutane suka canza masa suna wai umar shedan sai kuma ya waiga ya ce yaya saboda haka daga nan sai ɗabi'a su ta lalace lalace sosai in ka ganshi sai ka tabbatar cewa shi ɗana da tasiri a kan shi saboda mene da mutane suka sanya masa shaidan bai yi ƙoƙari ya hana ba shi yasa a alƙur'ani Allah ya ce bisa lismul fusuku ba'da iman Allah ya hana cewa duk wani mugun suna karka yadda ko da wasa a kira ka da shi domin in ba haka ba zai zo yi tasiri a kanka in kuma yayi tasiri Allah kaɗai ya san inda zai tsaya karka ga laifin Hausawa da suka ce suna linzami ne da gaske ne suna linzami ne jan mutum yake yi shi ka ga manya-manyan malamai suke fa'alu da sunayen da suke sa wa yaransu tsaya kalla duk wani babban gida na babban malamai ko gida na malamai za ga manya-manyan sunaye suke sawa wanda suke fatan wannan sunan ya yi tasiri a kan yaran nasu ko kamar bar mu ɗauki suna wanda kowa ya fi sani a nan shine sunan da shehu ya sa ma yaransa hadi sunan bai yi tasiri a kan shi ba shehu hadi wani irin ƙoƙari ne bai yi ba wurin ya ga al'umma sun shiryu ko shine wanda ya fara yin tafsiri da turanci a nan Kaduna ganin cewa dai al'umma su fahimci sakon da Allah subhanahu wataala ya kawo shine wanda yayi ya rubuta tafsiri da turanci ko an buga shi amma rarraba kwanakin baya can haka domin dai mutane su ƙara fahimtar wannan alƙur'anin maimakon a ce a muna amfani da tafsiran turanci na malaman ƙasan waje a bal ya zauna ya rubuta ba ƙoƙarin shiryar da mutane yake yi ba shiryarwa yake yi ga ƙanin shi nan said bashir ko bashir da zaran ka gan shi ya zo filin tafsiri to shehi zai zo ko haka za ka gani ahmad wanda ya rasu ko Dr. Ahmad ta kalla ba a yabi wannan yaron ba ba a jinjina ma wannan yaron ba Ahmad Dr. Ahmad yaro matashi ne ba za mu ce mai yaro ba matashi ne dan shekara 33 amma babu fanni na ilimi da zaka iya taba shi wanda bai san shi ba har ya rasu yaran shi biyu ne yaran shi biyu ne amma sai ilimi kaman ya kashe shi saboda haka zama ɗaya da ya fara yi a wurin tafsirin shehi mutane suka ci ɗimi akan irin baiwa da ilimi da Allah subhanahu wataala ya bashi to haka fa manyan malamai suke yi sai su zaɓo wani suna sai su sanya ma yaransu domin wannan sunan ya yi tasiri a kai ba mamaki shi ya sa mahaifina ne ma ya samu wannan sunan kuma alhamdulillah suna yana tasiri a kai kai da kake sauraron mu yanzu ba mun faɗa wannan maganan bane dan ta shiga kunnanka ta fita ko kai tunanin mun faɗa wannan ne saboda wai mu yabi malaman mu kalla ba haka bane a'a mun faɗa wannan ne saboda idan zaka sa wa yaranka suna ka nemi suna mai kima mai daraja wanda kake fatan yayi tasiri akan yaranka shi ne fa'ida shi ne fa'ida in muna son mu yaba shehunanmu ko malamanmu mun san inda za mu yaba amma wannan mun kawo maka ne akan misali ko akan misali ka gani Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa saboda haka wannan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya canza mata yace daga yau sunan ki Laila ko wani ya taba zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace me sunanka yace suna na Hariku manzo Allah yace a canza wannan sunan yace a manzo Allah ai ni baran canza wannan sunan ina son wannan sunan domin shine sunan da mahaifinsa wai ya sa masa manzo Allah yace to akwai matsala ba ma'anan hariku shine gobara gobara dan Allah ka kalla wannan rigimar ba in ka fassara sunan zuwa Hausa ma'anarsa gobara matsala yace wani irin suna ne wannan dan Allah a canza wannan suna ita sunan da babana ya sa kuma ina son wannan suna matsala yace to akwai matsala a canza yace a matsala yace to ya sauri ka koma gida ku domin yanzu haka gidanka can ya kama da wuta wani ya taba zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma manzo Allah ya ce me sunanka yace sunana hazinu hazinu daga hazanu shine bakin ciki manzo Allah ya ce ah wannan wani irin suna ne a canza wannan sunan yace shi yana son wannan sunan manzo Allah ya ce to bakin ciki ba zai gushe ba ko a cikin zuri'anka har yaron shi sai da ya fada ya ce mahaifinmu ya ja mana wannan ga shi nan ko da yaushe muna cikin bakin ciki in ji yaron nan shi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son mutane su rika sanya wa yaran su mugayen sunaye shi yasa duk sunan da zaka sawa yaranka ka tabbatar ka bincika ma'anan shi ka tabbatar ka bincika ma'anan shi domin wannan sunan zai zo ya yi tasiri a kan yaron nan naka in har baka bincika ba ko musulunci ya hana a tabin bibiya me fasarar ma'anar sunan mutum me fasarar ma'anar sunan mutum tilla an riga an sawa mutum ko amma wasu sunayen nasu in ka ji malam sai ka ga abin fa akwai matsala akwai matsala sosai domin kamar misali wayanda suke sama yarinyansu suna wai farisa ai wannan sunan da ka san hadarin shi wallahi da baka sama yarinyanka farisa ba ita ce abun farautowa farauta shikenan sai ga yarinya ta taso wannan ya bita ta bishi wannan ya bita ta bishi sai yarinya ta zamanto ai ta lalata da ita to dama an farauto ta ne sai ka sa mata sunan ta farisa ko abin farauta ko abin farautewa to haka za ka ga sunaye ga sunan haka Allah ya ce mana to dai ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in yayi karo da suna wanda yake ba daidai bane sunan da ba shi da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana canzawa an gane wannan ko kuma wannan canza sunan ba da bukatun cewa wai dan an canza maka suna wai sai an yanka wani sabon rago kamar yadda wasu malamai suke cewa ba gaskiya bane babu wani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza wa suna wanda aka yanka ma rago kuma an gane wannan kawai za a canza ni kai dai ka dauka kamar yadda ake yi abokance idan mutum ya canza suna kawai za ka yi ilani ne ka sanar da al'umma ko sai a ce mutum ya je ya sanar a gidan rediyo kuma ya yi kokari ya sa a cikin jarida ko shi ne kuka fi sanin shi da suna change of name ka'idan change of name kenan cewa za ka faɗa a media sannan za a buga a jarida ya zamanto kana da kwafi ɗaya na jaridan nan saboda haka yanzu idan na canza sunana na ce sunana mahmud muhammad al-akrami to wannan ana bukatar na je na buga jarida a gwamnatance ba sannan sai a tabbatar da wannan sunan domin duk certificate din da kai presenting ka ka nuna in babu wannan sunan misali shikenan karatun ka ya zama na banza kuma a wurin su ba su can gwamnati da kaga mu a musulunci ba wani canza rago an a yanka wani sabon rago an gane wannan Allah ya fi mana kenan dai karatun mu na yau yana kira ga mutane da ai takatsun dan wurin sanyawa mutane suna ka tabbatar ka bi malaman unguwanku ka tambaye su menene ma'anan wannan sunan shin mutanenmu ne fa ka taɓa samun wani wanda ya ce shi sunan da yake so ya sanya wa yaron shi shine fir'auna fir'auna aka ce me yasa yace wallahi shi kawai ya ga sunan yana yawan zuwa qur'ani shine shi hujjan shi Allah ya taimaki dai malaman suka iya jawo hankali suka ce ai wannan mutumin ba mutumin kwarai bane kaji kaji ce ai ya dauka mutumin kwarai ya ji an ce ko fir'auna fir'auna sai ya ji fir'auna sai ya ce fir'auna ce ai ba mutumin kwarai bane kenan irin wayannan da ba din an samu malamai na kwarai sun tsaya ba haka za a sanya wa wannan yaron suna fir'auna sai ya zama to ko ya zama dan ta'adda ko haka nan ba na ce babu kyau bane sa wannan sunan azra'ilu sunan mala'ika ne kamar yadda ake sa jibril amma ka kalla duk wanda aka samu wannan sunan azra'ilu zaka je ka tarar da shi bai da tausayi bai da imani ba tausayi zafi zafi zaka je ka tarar da shi lamarin sa kawai wani abu wai na jin tausayi ko jin kai a'a zaka iya zuwa ka gaya masa cewa babanka ya mutu ya kwashi da dariya shi ba ruwan shi saboda sunan yana tasiri a wurin shi dama su suke tiraran ko ba mala'ika azra'ilu bane shine sauraka shi dan wai ka gaya mai maganar mutuwa ba wani abu bane shi a wurin shi shi na ganin wannan ai normal ne kawai normal ne kamar inda kai ma zaka mutu shi ma zai mutu shi zai ga ba komai bane amma kaga a kaida ta musulunci ya kamata idan ka gaya wa mutum cewa mahaifinka ya rasu ya dan tausaya ya jinjina ya maka ta'aziyya shi Allah sarki mahaifinka ya rasu Allah ya ji kansa Allah ya sa aljanna makoma sai ka dan ji dadi amma kana gaya mai tin tsire da dariya ya ce ha zaka ji abin da ni ma na ji to Allah ya fi mana Allah ya ce mana a takaice dai mu sani suna yana da tasiri akan mutane Allah ya ba mu ikon gyarawa ah ya ci gaba da cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu yace tace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito yana jaggyara gashin gashi yana yana gyaggyara gashin kansa sallallahu alaihi wasallam wa qad iktasala kuma yayi wanka kenan manzo Allah dan gayu ne kenan babu inda aka ce a musulunci mutum ya zauna kwana daya kwana biyu kwana uku ba wanka ba inda aka ce mutum ya zauna kwana daya kwana biyu kwana uku babu gyara gashi babu ko ka kalla ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana itikafi kowa ya san girman itikafi Misali sallallahu Alaihi wasallama sai ya miƙa kansa cikin ɗakinsa domin katangan da ke jikin masallacin ɗakin manzan Allah ne. Da tanan ne kawai mutum zai shigo kamar wannan ƙofar mutum ya shigo haka kage mutum ya shigo masallaci kenan. To haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya tura matarsa kan sai ya ce a gyara sai matan nan nasa ta ɗauko mataji. ta taji ta gyara ta shafa mai a gyara a gyara a gyara kenan musulunci addinin tsafta ne ba ni abin yana bani mamaki ma ni kamar da yadda dai malam ahmad da ya zo ranar nan ya mana karatu mun ga abubuwan da ya fitar mana ko in za ka tara gashi ka tara gashinka amma ya zamanto kana tsafta domin shi addinin musulunci addini ne na tsafta shi yasa Allah subhanahu wataala ya sanya maka a surorin farko farko wanda zaka fara karantawa a cikin rayuwanka cewa wasiyabaka fatahhir warrijza fajir duk wata kazanta ta zahiri da batini ana bukatar musulmi ya kaurace mata Allah ya ba mu ikon gyarawa sai da haka dai karatun namu ne yana kira kan abubuwa da yawa kuma wannan shine ka'ida ta musulunci ka'ida ta musulunci an gane wannan ko Allah ya ba mu ikon gyarawa da hadisai can ka kiyaye su wanda har kan taja kan nema aka iya samun wannan gashi ko wanda aka dauka aka je aka yi wannan asirin da shi wannan nuna maka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana lura da kansa da tsaftarsa an gane wannan ko saboda haka kenan musulmai mu lura sosai mu bar gashin mu yayi buzu buzu buzu buzu dinnan haka to akwai dai gyara dai ko ba za mu ce mutum yayi zanibi ba sai mu ce akwai gyara mutum ya yi ƙoƙari ya gyara domin ya yi koyi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi yasa za ka ga su larabawa suke kashewa gashinsu kuɗi sosai da gemunsu sosai kuɗi suke kashewa sosai za a ga yana wannan ƙyallin yana walƙiyan nan saboda suna da fahimtar cewa lalle lalle addinin musulunci ba addini bane da ke karantar da kasanta kuma kowanne daga cikin mu tun muna yara dai alhamdulillah muka karanta ko cewa annazafatu min al-iman ka gani kowa ya haddace tun yana yaro cewa tsafta tana daga cikin imani ko wata mata ta taba bugo waya a gidan talabijin tana tambayan ɗaya daga cikin malaman da ke gabatarwa cewa to menene hukuncin maza wanda ba sa yin tsafta za ga namiji baya wanke baki baya kaza baya kaza malamin sai ya ce ai wannan namijin bai san addinin shi ba sai mutane ana ta magana ah to cewa wai bai kamata wai wannan malamin ya ce haka ba a hakikanin gaskiya haka ya kamata a faɗa ko domin duk wanda ya san addininsa ya san addininsa ya karantar da tsafta ko ya karantar da tsafta in maganan baki ne musulunci sai da ya ce da ba din karya matsawa al'umma ba da ya ce kowane sallah sai an yi aswaki ko ba haka bane saboda ma kar a matsawa al'umman sai musulunci da ya ƙara sanyawa cikin alola duk lokacin da ka so alola ka kuskura bakinka ka wawwanke ka wawwanke ka sa yatsa ko ina da ko ina sai a tsarkace amma mutanen mu fa sai suke Allah ya fi mana Allah ya fi mana kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wanka ko akalla ba mutum ana bukatun yayi wanka kullun su daya akalla akalla balantana yanzu abubuwan ma ga su duk da sauki da fa saboda wahalar ruwa ne ma amma yanzu duk ga ruwa ko ina da ka zo nan kasuwa gashi nan dan kuɗi zaka biya kaɗan naira talatin naira arba'in naira hamsin tsadan shi gaba ɗaya naira ɗari ma mai wanka da ruwan zafi a waje kenan ba ta mutum ya ce ba zai yi tsafta ba domin iyalansa su ma su ji daɗi Allah ya ba mu ikon gyarawa ka riga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanka har ya fito yana gyaggyara gashin nasa ko malam yace daga nan zamu tsaya ai wa birasihi rad'un min hana'il yace akan nasa sallallahu alaihi wasallama akwai wani mai da ya shafa wa kan nasa na za'afaran kalla ba mai na za'afaran wanda za a gyara gashi sallallahu alaihi wasallam au qala wannan shakka ne au qala radgun malamai sun ce wannan kalma ta radgun gaskiya kuskure ne ba radgun bane ingantaccen ruwaya shine rad'un ne Allah ya ba mu ikon gyarawa kuma wannan shine karshen hadisin wanda akan sa ne zamu tsaya abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bada lada wanda muka fita bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi za mu ansa tambayoyi daya biyu uku haka sai mu ci gaba da karatu sai mu a kira sallah haka ina akwai mai tambaya zai iya yin tambaya masha Allah malam Nasir yau an riga ka gashi shi ya fara daga hannu ka gan shi can almajirinka to ai kaga in kace bash din ai abinda ake bukata ya zama lakabin bai hau kan shi ba bashir shine mutumin da ke bishara idan ka tsaya kalla wannan mutumin da ke da wannan sunan za ka ga ko da yaushe abin alheri yake isarwa ka tsaya kalle shi sosai za ka ga wannan sunan yana da tasiri a kansa abin alheri yake isarwa ko yake faɗa ta bakin shi za a fara jin kyawawan labarai Muhammadul Bashir, ai sunan annabi ne, mai bishara shi ne, sai dai ɗan boko ne na lura. Na'am. saboda certificate din shi ne ai wannan wannan ba komai wannan ba komai ba wani abu ne an gane ba komai bane tunda dama ga ma'anar shi kuma kowa ya sani ba komai canza suna ba dole bane in mutum zai musulunci canza suna ba dole bane ana da ya faɗan haka ne saboda mutum ya samu albarkacin wannan sunan da zai sa din amma dan yayi ricin din salamun ba Yazid na'am Yazid suna ne mana suna ne sai dai sunan ne akwai akwai matsala ne shi sunan yazidu ai yazidu abin da ya ma musulunci ba za ta amantawa ka gane ko abin da shi yazidu ya ma musulunci ba za ta amantawa Allah ya ce mana amma dan an sa mutum ba wai abin nan bane to ai sunan ba daga kan shi aka fara ba ba ka gane yazidu ba daga kan wannan yazidu muawiya bane sai na muawiya aka fara samun shi wato mutane ana cakuɗa al'amura sunan yazidu zan ƙara maimaitawa sunan yazidu ba daga kan wannan yazid ɗin ba ne aka fara samun shi akwai sunan tinda an gane ko shi ma ai raɗa mai aka yi shi ne ya zo wannan ta'addancin da kake gani na haɗa baki a zuba guba a ba jikan manzon Allah sallallahu alaihi saboda yana son mulki wani irin lalacewa ne ya ba da kuɗi a saro kan jikan manzan Allah sallallahu alaihi duniyar musulunci za ta manta shi ne ai ba za ta manta shi Allah ya sa na sani to ai duk ɗaya ne dai da abin da muka faɗa a wancan ɗin ne ka gani shebatul hamdi ya kamata ka ce sunan shi an gani ko ai cikin yara na akwai wanda aka sama sabira sabira sabira sai ana kokarin a canza wai sabir nace ƙarya ne ƙarya ne ba sabir bane sabira ne sa saboda muna da fa'alu cewa yarinyar ta taso cikin masu haƙuri da juriya wurin bautawa Allah subhanahu wataala fa'alu ake an gane wannan ko malam nasiru mun dawo kanka Allah ya sa na sani kana azumi babanka ya ce ka so mai abin azumi Allahu akbar mara nasir lada ma za ka samu ba ma wai yana da kyau lada ma za ka samu ka ji ko ba mamaki kuma wannan abin da kai Allah ya sa ka shiga aljanna ka ji ko da zaran ka ga yana azumi kawai sai ka rika so mai ba ma sai ya ce yana so ba ka ji ko ka rika musu wa'azi ka ji ko ka rika musu wa'azi dan Allah nima wani ko shikenan bismillah malam eh shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana san duk abin da yake da alaka da shi a ladabi an gane wannan ko an gane eh da gaske ne annabi dan baiwa ne annabi dan gayu ne amma kuma ya dauke shi a irin wannan salon kuma akwai bukatun ne mu kara gyara an gane sallallahu alaihi wasallam wa alaikum assalam ranka yi daɗe bar na gaya maka wani abu duk abin da yake da alaƙa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rayayye ne ba matacce ba ne ka gano wannan ka gane gashi ai yana da rai haka ne to na manzan Allah ko an yanke rayayye ne shi shi sa za ga yana girma ka gane yanzu baka fahimta ba kana da zazzara ido ne shine nake maka magana shi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba matacce ba ne, rayayye ne, to tun da rayayye ne zai ci gaba da tsawon shi. An an yanke ɗin nake maka magana, ni ma an yanke nake maka magana, rayayye ne ai mai tsarki ne, shi ba mushe ba ne, da abu don aka yanke daga jikina ko jikin wani abu ya zama mushe banda na annabi Muhammadu sallallahu Alaihi Ka gane yanzu? shi za ga yana tsawo a ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana da rai ba mun yi ba hadisan baya ya kirawo wani ne mai aski ko wanzani ya kama ya ce askanan aka aski ya ce a rarraba wa mutane wanda suke da shi asan adana su mutum mahaukaci ne ya kona gashin annabi wanda aka ce in ka dauko ka girgiza a cikin ruwa duk rashin lafiyar da mutum yake yi ya warke sai mutum ya kona ranka ya daɗe ta yaya mutane za su kona da ka je toki turkiya yanzu nasu yana nan ka gane ko ka je toki nasu na nan an kawata shi an gyara shi an mai gida mai kyau ba mamaki ma wannan ne kake gani ba san nan ina kake gani ba amma yana nan a rayu ai ba wanda zai yi wasa da wannan sun rashin lafiyar da ya samu mutum in dai zai samu wani abu na manzon Allah ya girgida a ruwa ya sha shikenan an gama ga hadisai nan a cikin littafai cewa akan jika rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kake tunanin wai wankewa za a yi aka jika to ruwan ne za a raba wa mutane kowa shi ranka ya daɗe ba abin da yake da alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi sharbinka idan har ya zamanto kana kiyaye shi baka shigar da shi cikin najasa wanda an taɓa yin salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya duk ranar da kake ciwon ciki ka girgida shi a cikin ruwa ka sha za ka wuce darajar yi ma annabi salati ballantana abin da yake da alaka da annabi kana ganewa kaɗan kaɗan fata fata fata alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق نصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق دار العظيم صلاة تكفنا بها أبواب الدور تكفل بها أنواع أبواب الشر والتعفير تكفلنا بها وليا ونصيرا وليا مولانا فلم المولى والنصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون Thank you. da zai nuna maka abin